وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddara wasa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna goma sha biyu ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 12 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na takwas a cikin wannan littafi na al'aqidatu tahawiyya na babban malami al-imamu أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة الطحاوي الأزدي الحنفي المصري الله مدوكاكين سركي مش رحمة a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar Raji Kwatas a nan cikin garin Bauchi har yanzu muna kan bayani akan yadda malam yake kawo mana wasu daga cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala wanda a satin da ya wuce mun karanta darasin baya mun karanta daga siffa ta goma zuwa wato muna kan siffa ta ishirin da uku yanzu shine inda malam yake cewa zalika bi annahu ala kulli shay'in qadir wa kullu shay'in ilayhi faqir wa kullu amrin alayhi yasir la yahtaju ila shay laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah mai iko ne bisa dukkan komai komai kuma mabukaci ne a wajen Allah kowane al'amari kuma mai sauƙi ne a wajen Allah Allah bayi da bukatan komai babu wani abin da yi kama da Allah kuma Allah mai ji ne shi mai gani ne shi yace khalaqal khalqa bi ilmihi Allah ya halicci halittu da iliminsa wa qaddara lahum aqdara ya kuma sanya ma kowace halitta kaddarorinta ya kaddara musu rayuwarsu wa daraba lahum ajala ya sanya mu kowa ajali wa lam yakhfa alaihi shay'un qabla an yakhluqahum babu abin da yake buya ga Allah tun gabanin ya halicci bayi wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum tun kafin ya halicce su ma ya san me za su aikata wa amarahum bi ta'atihi sannan kuma Allah ya umarce su da cewa su zama masu biyayya a gare shi wa nahahum an ma'asiyatihi sannan kuma ya hana su saba masa to insha Allah ta'ala zamu tashi na malam yace wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi wa mashi'atihi wa mashi'atuhu tanfuz nan zamu tashi insha Allah ta'ala malam yace wa kullu shay'in dukkan komai yajri bi taqdirihi yana gudana ne da kaddarawan Allah komai da komai yana gudana ne bisa yadda Allah ya kaddara wa mashi'atuhu tanfuz mashi'ar Allah kuma ganin daman Allah abinda Allah ya ga dama ya faru shine yake wanzuwa la mashi'ata lil ibadi illa ma sha'a babu abinda bayi za su ga daman ya faru kuma ya faru sai abinda Allah ya so ya faru da su fama sha'a lahum kana abinda Allah ya so ya faru da su sai ya faru wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah bai so ya faru ba kuma ba zai faru ba wannan aƙida ce ta musulmi shine duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ga daman faruwansa to shine abin da yake faruwa amma abin da Allah bai ga dama ba ya faruwa shi yasa a Allah yake cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wa ma tasha'una illa an yasha Allahu inna Allaha kana aliman hakima duk abin da ya faru to yana faruwa ne da izinin Allah sai bayan Allah ya ga dama ya kaddara faruwan abin kafin wannan abin yake faruwa to amma kamar yadda muka yi bayani a baya shine ba a kafa hujja domin mun yi bayani a baya cewa mashi'ar Allah mashi'a ce iri biyu akwai mashi'a kauniya akwai mashi'a shar'iyya mashi'a kauniya shine abinda Allah ya kaddare ya faru a duniya mashi'a shar'iyya kuma shine abinda Allah ya saukar a shari'a ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza to mun yi bayani cewa ba a kafa hujja da mashi'a kauniya akan sabon Allah ma'ana mutum ba zai rungumi saɓon Allah ba ya ce ai haka Allah ya ga dama wajen yi da bari na mutum ana kafa hujja ne da mashi'a shar'iyya shin Allah ya ce a yi ko kuma a'a Allah ya samu na fahimta mutum ba za a gan shi yana aikin banza ba ya ce ai haka Allah ya ga dama wa mata sha'una illa an ya sha Allah wannan hujja ce ta kafirai da Allah yake cewa وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا Allah ya ce in suka aikata alfasha aka ce me yasa kuke aikatawa sai ce haka muka samu iyayenmu da kakanninmu suna yi kai wallahu amarana biha Allah ne ma ya umarce mu da alfasha tunda ai yana gani muke yi da kaddarawarsa muke yi Allah sai ya ce a'a qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ka faɗa musu Allah bai taba umarni da alfasha ba Allah baya umarni da aikata alfasha ataquluna ala Allah ma la ta'lamun me yasa za ku dinga faɗin abin da ba ku sani ba dangane da wato ainihin ubangiji subhanahu wata'ala saboda haka malam ya ce wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi dukkanin abin da yake faruwa yana gudana ne da kaddarawan Allah wa mashi'atihi da kuma wato ganin damarsa mashi'arsa kenan wa mashi'atuhu tanfuz mashi'ar Allah kuma take aukuwa ita take wakana la mashi'ata lil ibadi illa ma sha'a lahum bayi ba su da wani zabi ba su da wani mashi'a sai abinda Allah ya kaddara musu abinda Allah ya ga dama gare su fama sha'a lahum kana abinda Allah ya so ya faru da su sai ya faru da su wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah bai so faruwansa ba kuma ba zai faru ba wannan ita ce gaba ta 25 da 26 to gaba ta 27 wanda shine asalin inda zamu tashi shine inda malam yake cewa yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadla wa yudhillu man yasha wa yakhdhulu wa yabtali adla malam yake cewa yahdi man yasha Allah madaukakin sarki yana shiryar da wanda ya ga dama wa ya'simu wa yu'afi ya kubutar da wanda ya ga dama ya ba da lafiya ga wanda ya ga dama fadlan wannan falala ce daga Allah wa yudillu man yasha Allah yana batar da wanda ya ga dama wa yakhzulu ya tabar da wanda ya ga dama wa yabtali ya jarabi wanda ya ga dama adilan wannan kuma adalcin Allah ne a nan akwai abin da ya kamata mu kula da shi shine malam yake cewa Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ya kuma batar da wanda ya ga dama amma wanda Allah ya shiryar da shi ya ba shi lafiya ya kubutar da shi ya ɗora shi akan hanya madaidaiciya wannan falala ce wanda kuma Allah ya batar da shi ya tabar da shi ya sanya masa jarabawa wannan kuma adalci ne na Allah abin nufi a nan shi ne shi Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama kuma shi ne wanda yake batar da wanda ya ga dama shi yake shiryar da wanda ya ga dama shi ne wanda yake batar da wanda ya ga dama to amma idan Allah ya shiryar da kai ya ɗaura ka akan hanya madaidaiciya to ka rungumi wannan a matsayin falala daga Allah shi ko wanda ga ganshi ya bata to ba zaluntarsa Allah ya yi ba adalci ne na ubangiji ya hau kansa Allah ya sa muna fahimta adalci ne na Allah shi yasa a Hassanul Basri Allah ya masa rahama yake cewa kar ka yi mamakin batacce don ya bata amma abin mamaki shine ya aka yi shiryayye ya shiryu bayan kuma ga duk wasu ƙugiyoyin da za su ja shi zuwa ga bata a kewaye da shi amma ya shiryu to wannan shine in akwai abin mamaki to shine abin mamaki amma batacce don ya bata wannan ba abin mamaki a ciki jama'a muna fahimta ku wannan ba abin mamaki a ciki don batacce ya bata amma shiryayye da ya shiryu bayan ga sabuban bata da hanyoyin bata a kewaye da shi to wannan shine abin mamaki to sai dai ba zai zama abin mamaki ba domin me domin iko ne na Allah ganin dama ne na Ubangiji saboda haka Allah da kansa yake cewa walau shi'ina la'ataina kulli nafsin hudaha Allah ya ce inda mun ga dama inda mun so da mun ba mu kowace rai shiryarta ma'ana da mun ɗaure kowa akan shirya amma Allah ya ce walakin haqqal qawlu minni sai dai magana ta riga ta tabbata gare ni cewa la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in cewa zan cika wutan jahannama da mutane da aljannu to cikin adalcin Allah da falalan Allah sai ya halicci musulmai sai ya yi su domin ya zuba su a aljanna wannan falala ce ta Allah adalcin Allah kuma ta hukunta ya halicci kafirai domin ya cika wuta da su wannan adalci ne na Allah shi kuma Allah wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmihi Allah in yayi hukunci ba a cin gyaran hukuncinsa ba ba wanda zai ci gyaran hukuncinsa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun Allah ba a tambayin shi akan dan me kai kaza bayi ne ake tambaye su me yasa kai kaza amma ban da Allah hikima ce ta Allah ta hukunta cikin falalan Allah ya halicci annabi Musa a matsayin manzo kalimullah ya zama cikin ulul azmi minar rusuli a sanya shi cikin manyan mutane falala ce daga Allah adalci ne na Allah ta hukunta ya halicci fir'auna kafiri fajiri mutumin banza ya kuma kai shi wuta jama'a Allah ya samu na fahimta ma'ana shine kaga ita aljanna da shiriya ake samunta to ita shiriyar ba kai ka nema ba ma'ana abin nufi shine ba kai ne ka fara ɗaura kanka a kai ba sannan kuma ba wani abu ka yi da ka cancanci a ɗaura ka akan shirya ba ganin daman Allah ne sai ya sa ka kama hanya sai kuma ya taimake ka shine ma'anan wallazi na ta dauza da humhudan wa ta hum taqawahu wanda suka kama hanyar shirya Allah sai ya ƙara musu shirya sai kuma ya ƙara musu tsoron Allah shi ko hanyar bata adalci ne na Allah shine in mutum ya rungumi hanyar bata da kansa to Allah sai ya batar da shi shine ma'anin falan ma zahu azaga Allahu qulubahum lokacin da suka kauce sai Allah ya ƙara kawar da zukatansu Allah ya sa muna fahimta sai ka ji ya ce fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada a cikin zukatansu akwai cuta to sai Allah ya kara musu cuta akan wanda suke da ita jama'a muna ganewa ko saboda haka wannan falala ce ta Allah sannan kuma ai ƙarshen falala ba ita ce mutum ya ganshi a aljanna ba Allah ka sanya mu cikin su aljanna ba wanda zai shiga aljanna da aikinsa ba wanda ayyukansa su kai su bashi aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi lan yadkhula ahadun minkum bi amalihi aljanna annabi ya ce na rantse da wanda ran annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yake hannunsa babu wani daga cikinku da zai shiga aljanna da ayyukansa ko ya tsira daga wuta sabai suka ce wala iyyaka ya rasulullah har kai ma ya manzo Allah Abu Hurairah ya ce annabi ya nuna kansa ya ce wala iyaya har ni ma sai ce illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadli in ka ganni a aljanna to Allah ne ya lullube da rahamarsa da falalansa Allahu akbar wannan shugaban yan aljannan kenan shugaban yan aljannan kenan to ashe duk wanda ka gansha aljanna to falala ce daga Allah shi yasa sai ka ji ya ce fa amman ladina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum can sai ka ji ya ce a liyuwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadlihi shine a cika musu ladan aikin da suka yi a ba su cifam sannan kuma a ƙara musu daga falalan Allah ma'ana shine in an cika musu ladan aikin da suka yi to fa bai kai samu rahmar Allah ba sai kuma Allah ya ƙara da falalansa amma wuta in mutum zai shiga to adalci ne ba ƙari hasali ma wani ma zai shiga wuta wasu laifuffukan ma da ya aikata an yafe akan wasu laifuffukan Allah zai kai shi wuta wannan adalci ne na Allah adalci ne na ubangiji shi yasa kafin mutum ya shiga wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani dan wuta da zai shiga wuta har sai ya tabbatar da cewa wuta ce ta fi cancanta da shi ba aljanna ba shi yasa in an zo bakin wuta Allah ya ce fa'atarafu bi dhanbihim kafin ɗan wuta su shiga wuta sai an tsaye da su sun yi itirafin zunubin su cewa kun tabbatar kun yi ka tabbatar ba a cuce ka ba ba a zalunce ka ba ba a yaudare ka ba ba a hayince ka ba da gaske kai aikin wuta eh to shiga wuta shine fa'atarafu bi dhanbihim sai an tambaye su kullama ulqiya fiha fawjin sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir sai an tambaye su ba an muku wa'azi ba qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay sai daga sai ne me wa'azi ya zo mana ana cikin wutan ma suna konuwa a cikin wutan wa Allah ya ce wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal Allah ya ce suna cikin konuwa a wuta za su dinga addu'a suna ce Allah ka fitar da mu daga wutan nan in mun koma duniya za mu aikata aikin alheri ba wanda muka yi ba Allah sai ce a walam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir ba mun ba ku tsawon lokaci ba wanda ya isa duk me duk me wa'azantuwa ya wa'azantu ba mun tura miku me wa'azi ba fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir ku sha azaba azzalimai ba su da wani wanda zai taimake su ai an muku wa'azi to kafin a kai su wuta sai sun tabbatar da cewa sun cancanci wuta to wannan adalci na Allah kenan Allah ya sa muna fahimta idan Allah ya baka lafiya ka ganka lafiya lau to falala ce daga Allah in Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya wannan adalci ne daga Allah shi yasa duk mumini duk musulmi fatan da yake yi shine Allah ya masa mu'amala ta falala ba mu'amala ta adalci ba domin in Allah zai maka mu'amala ta adalci ba za ka kai labari ba ba za ka kai labari ba falala ake nema wajen Allah ba adalci ba don adalci fa shine tit for tat shine adalci tit for tat iya abin da kamun in yi maka shi in kayi mara kyau nima in yi maka mara kyau in kayi mai kyau nima in yi maka mai kyau wannan shine adalci to kaga ko waye ne in aka ce a yi masa adalci zai kai labari waye ne aka ce Allah ya masa adalci duk abin da yi ma Allah Allah ya masa zai kai labari babu sai ka gamu da falalan Allah in kayi mara kyau a yafi in kayi mai kyau a ninka maka Allah ka sada mu da falalanka to kaga wannan duka ganin damun Allah ne shi yasa yake cewa man yasha illahu yudlilhu wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim Allah yana cewa wanda Allah ya ga dama sai ya batar da shi wanda ya ga dama kuma ya daura shi akan hanya madaidaiciya wannan ganin damun Allah ne yana cewa a wata ayan walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a inda ubangijinka ya so da inda ubangijinka ya ga dama da dukkan mutanen duniya gaba ɗayansu kakafɗinsu da sun yi imani Allah ya ce ma annabi afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin yanzu kai ne kake tsammanin zaka tilasta mutane dole dole sai sun yi imani ai ba zai yiwu ba ai haka Allah ya kaddara haka Allah ya ga dama ya halicci wasu domin ya sada su da rahamarsa ya halicci wasu domin ya yi azaba ya yi musu azaba wannan ganin dama ne na ubangiji wannan falala ce wannan kuma adalci ne ba kuma a kafa hujja da wannan akan cewa to ai Allah ya riga ya san makomanmu domin sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su babu wani daga cikin ku face Allah ya riga ya rubuta masa matsayinsa da makomarsa a lahira ko wuta ko aljanna annabi sahabbai sai suka ce ya rasulullah afala nattakil ba za mu dogara da wannan mu daina aiki ba annabi sai ya ce musu a'a i'malu ku kama aiki fa kullum muyassaru lima khuliqa la kowa an sawwake masa dalilin da yasa aka halicce shi in an halicce ka ne don aljanna to sai a sawwake maka hanyar tafiya aljanna sai gabata maka wahala in kuma an halicce ka ne don wuta to sai a sauwake maka hanyar tafiya wuta sai ka ga babu aikin da yake maka sauƙi kamar hanyar wuta aikin wuta Allah ya sa muna fahimta shi yasa yanzu kaga misali kai yanzu ka zo ka zauna a masallaci wani yanzu ya taho masallaci tun hudu da wani abu ko kafin haka ko bayan haka wani ina masallaci za a kira as-salatu har a kira sallar asuba a yi sallah yana zaune yana jiran rana ta fito ya yi walha ya yi nafila kafin ya tashi ya koma gida wannan abu ne mai sauƙi a wajensa wannan awannin inda za a sanya kiɗa a ce ka je ka yi minti goma a wajen sai ka ji zuciyarka tana kaikayi ba ka so shi ko wani yanzu in za a ce a shafe wuni da dare kaf a wannan wajen kiɗa shi abin nema ya sa amma in kana so ka ga hankalinsa ya tashi a ce qad qamati salatu qad qamati sala to shi inda hankalinsa yake tashi kenan shine an ce qad qamati sala to kaga kullum muyassaru lima kulika lahu kenan kowa an sauwake masa dalilin da yasa aka halicce shi to shi yasa in ka ga ayyukan alheri suna maka sauki to ka yi godiya ma Allah ka kuma roƙi Allah tabbatuwa a kai in kaga ayyukan alheri suna maka nauyi baka ƙaunan aikin alheri to malam Usaimin ya ce babban abin tsoron shine ka tabbatar ka iso gabar ƙarshe bango na ƙarshe da ke nuna cewa Allah ya fushi da kai dalili shine munafukai lokacin da aka nemi su fita yaƙi suka ƙi fita yaƙi suka yi ta kawo uzurruka Allah ya ce walau aradul khuruja la'addu lahu udda Allah ya ce inda sun so su fita yaƙin nan da sun so su je yaƙin da sun yi mata shiri da sun kintsa amma sai Allah ya ce walakin abin da ya faru shine karihallahu bi'athahum Allah ne ya kyamaci zaburar da su fasabbatahum Allah sai ya sa musu nauyin jiki a lokacin da za a fita yakin nan waqila qudu ma alqa'in sai aka ce ku zauna tare da masu zama a gida saboda haka fushi ne da Allah yayi da su sai gama cewa baya ma so ya gansu a filin yaƙi don ɗaga kalmarsa to sai sa musu nauyin jiki jama'a mun gane ko to shi yasa in Allah ya fushi da mutum daga cikin ukubar fushin Allah shine nauyin jiki wajen ayyukan ibada nauyin jiki wajen ayyukan alheri to malam yace Allah ya hadi man ya sha Allah yana shirye da wanda ya ga dama wa ya'sim wa yu'afi fadlan ya kubutar da wanda ya ga dama ya bada lafiya ga wanda ya ga dama wannan falala ce yayi afwa ga wanda ya ga dama wannan falala ce daga Allah wa yudillu man ya sha Allah yana batar da wanda ya ga dama wa yakhzulu yana tabar da wanda ya ga dama wa yabtali ya jarabi wanda ya ga dama adilan wannan kuma adalci ne daga Allah subhanahu wataala malam yace wa kulluhum yataqallabuna fi mashi'atihi baina fadlihi wa adlihi dukkan bayi kuma suna kai komo ne a cikin mashi'ar Allah tsakanin falalan Allah da adalcin Allah shine bayanin da muke yi duk bayi suna kai komo ne tsakanin falalan Allah da kuma adalcin Allah muminai suna ƙarƙashin falala ne na Allah kafirai kuma adalci ne na Allah wanda kaga Allah ya warkar da shi ya bashi lafiya ya kubutar da shi falala ce daga Allah wanda kaga Allah ya jarrabe shi ya sanya mishi talauci ya sanya mishi kaza wannan adalci ne na ubangiji in yayi hakuri sai ta zama falala gare shi yasa Allah ya ce huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah shine ya halicce ku daga cikin ku sai ku jinsi biyu sai ya sanya a cikin ku akwai kafirai a cikin ku akwai mu'minai wasu kafirai wasu mu'minai wannan ganin daman Allah ne falala ce ta Allah sai yi ku ku mu'minai wancan kuma yi su kafirai shi yasa Allah ya ce masa habbai wa'alamu anna fikum rasulallah Allah ya ce musabbai ku sani a cikinku akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama law yuti'ukum fi kaseerin min al-amri la'anittu inda annabi zai yi muku biyayya a da yawa daga cikin al'amura to da kun tabe kun halaka walakin Allah habbaba ilaykumul iman sai dai Allah ne cikin ganin damansa ya soyantar muku da imani ya sanya muku kaunar imani da ayyukan imani wa zayyanahu fi qulubikum ya kawata imani da ayyukan imani a cikin zukatanku wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ya kyamatar muku da kafirci da fasikanci da sabon Allah wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rashidun Allah ya ce waɗanda suka dace da wannan falalan su ne shiryayyu sai Allah ya ce fadlan min Allah wa ni'ima falala ce daga Allah da ni'ima daga Allah wallahu alimun hakim Allah masani ne Allah mai hikima ne falala ce ta Allah ya sanya muku kaunar imani ya sanya muku kaunar ayyukan imani ya kawata imani a zukatanku kuka ga duk mai imani da duk imani da duka ayyukan imani suna burge ku kuna jin daɗi falala ce daga Allah Allahu akbar fadlan min Allah wa ni'ma falala ce daga Allah saboda haka yace wa kulluhum yataqallabuna fi mashi'atihi bayna fadlihi wa adlihi yace wa huwa muta'alim anil adadi wal andad Allah ya daukaka daga a sanya masa kishiyoyi ko kuma a sanya masa wasu waɗanda za a ce suna kama da shi domin al'abdiddu da anniddu duka suna nufin kishiya al'abdad da kuma al'andad al'abdad jam'i ne na abdiddu al'andad jam'i ne na annid shi ne kishiyoyi ma'ana shi ne malam ya kawo su ne a nan guda biyun ko dai ya zama littaukidil ma'ana domin ƙara ƙarfafa ma'ana ɗin sai ya haɗa su duka ko don sabanta ma'ana litajdidin ma'ana shine ya kawo ya ce Allah ya ɗaukaka anil abdad Allah ya ɗaukaka daga kishiyoyi babu wani wanda yake kishiyantar Allah wal andad shine wani wanda zaka ce yayi kama da Allah kaga dai shi ma kishiyantar Allah yake kenan ba wani wanda zaka ce shi kishiya ne ma Allah domin shi Allah walam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda yake tsara wanda yake sa'an Allah tsaran Allah babu shi kishiyar Allah babu shi Allah bai da kishiya Allah ya ɗaukaka ta haɗa shi da wani sanya mishi kishiya Allah ya ɗaukaka Allah ya ɗaukaka Allah ya ɗaukaka subhanahu wa ta'ala amma yushriku Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka ya tsarkaka daga duk abin da ake haɗa- ake ma Allah tarayya da shi malam yace la radda li qada'ihi wala mu'aqqiba li hukmihi wala ghaliba li amrihi la radda liqada'ihi liqada'ihi duk abinda Allah ya zantas ba wanda ya isa ya tunkuɗe shi ba wanda ya isa ya tunkuɗe shi wala mu'aqqiba li hukmihi duk abinda Allah ya hukunta baya jinkirtawa ba a cin gyaran hukuncin Allah ay la yu'akhiru hukmuhu la yu'akhiru hukmuhu babu wani mai jinkirtawa da ya isa ya jinkirta hukuncin Allah ko ya ci gyaran hukuncin Allah babu shi wala ghaliba li amrihi ba wanda ya isa ya ci galaba akan Allah domin wallahu ghalibun ala amrihi shi Allah shine huwallahu alwahidul qahhar shine shi kadai Allah daya sannan marinjayi wanda ya rinjayi kowa ya rinjayi komai ba wanda ya isa ya ci gyaran hukuncin Allah ya ce amanna bi zalika kullihi malam ya ce mu mun yi imani da haka gaba ɗaya mun yi imani da wannan duka wa aiqanna anna kullam min indihi muna da cikakken yaƙini cewa kowa da komai daga wajen Allah ne ma'ana ƙaddaran Allah ne da ganin daman Allah kowa da komai yake gudana yadda Allah ya so muna da wannan yaƙinin saboda haka a wannan shine abin da ya shafi wato imani da Allah wato kamar malam yana yi mana bayani ne yanzu akan rukunin imani yanzu ya fara bayani akan abin da ya shafi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan idan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan inda malam yake cewa wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yanzu kuma zai fara mana bayani akan shahadatu anna muhammadan rasulullah shine wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wato akan gaba ta 32 kenan insha Allah abinda muka faɗi daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kure Allah shi yafi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته